بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أما بعد muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo wannan safiya ta lahadi yau muna sha shida ga watan safar hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu a kidan miladiya yau hudu ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin daidai wannan ita ce jinsan mu ta uku da muka nufaci karanta wannan littafi ga baki ɗayanta insha Allahu ta'ala at-taqsir fi tarbiyatil awlad littafi da ke magana akan kurakurai da kasawa da waɗansu iyaye suke yi wurin tarbiyyar 'ya'yansu idan ba mu manta ba a zama ta farko mun yi shimfiɗa mai ɗan tsawo akan al'amarin tarbiyya mun ji ma'anan tarbiyya mun ji wajabcin tarbiyya mun ji maɓuɓɓuga na tarbiyyar musulunci mun fahimci tarbiyya haƙƙin wane ne mun kuma fahimci manya-manyan manufofin tarbiyyar musulunci mun fahimci haƙoƙa na 'ya'ya da irin kusurorin da ya wajaba kowaɗansu iyaye da masu tarbiyya su mai da hankali a kai wurin tarbiyyar 'ya'yansu kuma mun fahimci waɗansu ginshiƙai wanda idan mutum ya yi riko da su babu ko kokwanto tarbiyyarsa ga yake ma 'ya'yansa zai ga tasirinsa a duniya da lahira mun kuma fahimci waɗansu wurare waɗanda suke da matsanancin tasiri ga ɗa nukan ce ɗa kara ɗauka yaro ana nufin kawai ɗan shekara hudu biyar shida bakwai har wanda ya kai shekara goma sha biyu sha uku sha hudu sha biyar duk ana kiran shi ɗa ana tarbiyyarsa to mun fahimci waɗansu wurare waɗanda suke da matsanancin tarbi abin nan tasiri akan ɗa sannan mun fahimci kuma wato matsalolin da tarbiyya ke fuskanta na cikin gida da na waje da kuma irin mummunan sakamako da rashin tarbiyya yake badawa wannan a zaman farko abin da muka tattauna kenan idan yan uwa suna biye da mu a zama ta biyu muka shiga cikin wannan littafi kai tsaye wanda mun karanta abubuwa da dama a cikin wannan littafi mun ji cewa 'ya'ya amana ne a wuyan iyayensu kuma gajiyawa da koma baya a wurin tarbiyyansu cin amana ne kuma duk wanda ya ci amana sai Allah subhanahu wata'ala ya tuhumce shi kuma hakan yana nuni zuwa ga naƙasan addinin bawa mun ji cewa gidan musulmi ya wajaba ya zama an gina shi ne akan kiyaye iyakokan Allah subhanahu wata'ala da tsare shari'ar Allah a gina gidan musulmi akan kauna da soyayya da tausayi da fifita wani akan kanka da kuma taimakeke ne akan tsoron Allah duk gidan da ya zama haka to irin wannan gidan ne ke fitar da jagorori nagartattu ya fitar da manyan mutane cikin mazaje da matayi mun kuma ji cewa yaro yana kwaikwayon iyayensa a cikin ɗabi'u na alkhairi da na sharri da haka makarantar farko ga yaro ita ce gidansu har muka hakaito maganar al'imam ibn qayyim da ya tabbatar da cewa so da yawa iyaye sukan bayyana kamar suna tausayin 'ya'ya suna ƙaunansu suna girmama su a daidai lokacin da yake kuma suna walakantar da 'ya'yayen ne suna zaluntar su suna haramta musu alkhairan duniya da alkhairan gidan lahira har ya kawo wata ƙa'ida da muka ce ƙa'ida ce cewa duk lokacin da kaga 'ya'yaye sun lalace to ragwanci da sakacin iyayensu ne da haka iyayen ne Allah zai fara tuhuma ranar tashin alkiyama kafin ma a tuhumci ƴaƴaya baya ga wannan mun tattauna abin da ke da alaka da waɗansu kurakurai wanda ke bayyana daga iyaye da sauran masu tarbiyya wurin tarbiyyar ƴaƴaye mun ji abu na farko wanda yake tarbiyyantar da ƴaƴaye akan tsoro da firgici da razana waɗansu iyayen su suke ragwantar da ‘ya'yayensu su zama matsorata su zama masu yawan raki ta yadda idan yaro na kuka sai a rika tsoratar da shi da wani abu in ana son yaro ya shiru sai a tsoratar da shi da malaminsu ko da aljani ko wani abin da ya kama da haka mala ya kira wannan a cikin manya-manyan kurakurai har ya kawo bayanin sai ka ga yaro ya faɗi jini ya fita daga bakinsa ko haƙorin shi ya cire ko ya ji ciwo a gwiwa sai ka ga uwa ce ta kururuwa tana ɗaga murya maimakon ta ɗauki wannan ɗa tana murmushi tana sauƙaƙa masa wannan matsala sai uwa ce ta kururuwa yaro ya ji ciwo jama'a ku kawo ɗauki to wannan tarbiyyantar da ɗa ne akan tsoro mummunan tarbiyya ce mun ji abu na biyu tarbiyyantar da yaro akan girman kai da sakin harshe akan wasu da kuma ana kiran wannan kamar wani gwaninta ana kiran wannan kamar wani gwaninta da shaja'a muka ce a irin wannan gaban ne sai kaga iyaye su rika nakalto sabaninsu da waɗansu a waje suna gaya ma 'ya'ya sai wannan ya shiga cikin zuciyan 'ya'ya sai yara su ta tofa albarkacin bakinsu akan abokin hamayyan uwa ko uba sai ya kasance yara sun taso da rashin kunya da rashin kawaici ga manya da tozarta manya sannan mun ji abu na uku tarbiyan ƴaƴa tarbiyantar ƴaƴa akan shagwaba da rashin tsari da kecere ne da jin daɗi muka ji cewa waɗansu iyayen sun buɗe ma ƴaƴansu ƙofan jin daɗi ne kawai ba sa wanki ba sa guga ba sa cin abu sai abin da suke so ba sa sha sai abin da suke so ba sa sawa sai abin da suke so ba abin da ya dame su da maslahan ƴan uwansu yara su dai abin da ya dame su gangan cikinsu wanda kuma wannan yana rusa mutuntaka na mutum yana kuma kawo ƙarshen riko da addinin mutum mun ji kuskure na hudu inda waɗansu iyaye hannayensu a buɗe yake dangane da 'ya'yansu duk abin da yaro ce ba ba a yi min kaza za a yi mama a yi min kaza za a yi abba a yi min kaza za a yi umma a yi min kaza za a yi duk abin da yaro ce yana so za a yi masa wannan ya sanya yara da dama sun taso cikin rashin sanin kiman dukiya sai su rika salwantar da dukiya inda ma bai dace ba mun ji kuskure na biyar inda waɗansu daga cikin iyaye musamman idan yaro na kuka musamman ga mahaifinsa a wurin sai a ba yaro cin hanci don ana so ya shu ko dai a ba shi nono domin ya shu ko kuma a ɗauko biskit a bashi ko kuma wani abin da ya da shi yaron ya nema a bashi wannan yana daga cikin miyagun kurakurai a matsayinki na uwa ko a matsayinka na uba dole ne ka san hanyoyin da za ka riƙa bi kana sassauta ma yaro damuwarsa idan ya damu amma ba ta hanyar bashi cin hanci da rashawa ba mun karanta kuskure na shida shine siyan ma yara ƙanana mota ko babur ko keke ba tare da yin musu iyaka ba a saya mota ko babur ko keke kawai a basu lokacin da suka ga dama su ɗauka su fita lokacin da suka ga dama su dawo wannan yana gurɓata tarbiyyar yara to ina jin inda za mu tashi a kuskure na bakwai a nan za mu tashi ko to allah maɗaukakin sarki ya mana muwafaka wannan ita ce jirsa ka uku malai ke cewa ashiddatu wal qaswatu alaihim akthara min al-lazim إما بضربهم ضربا مبرحا إذا أخطأوا ولو للمرة الأولى أو بكثرة تقريعهم وتأنين وتأنيبهم عند كل صغيرة وكبيرة أو غير ذلك من ألوان الشدة والقسوة cikin kurakuran da masu tarbiyya suke yi sukan tsananta sukan tsananta kwarai da gaske ga 'ya'ya sama da irin yadda ya dace sai ga wata lokaci yaro zai kuskure a bugun farko amma sai a kama shi a yi mishi dukan tashi ka sha gari dukan da zai iya karya kashi ko dukan da zai fitar da jini daga cikin jikin yaro a ta tsoratar da yaro a ta walakanta yaro saboda ya yi kuskure sau ɗaya a ka'ida ta shari'a ba a kama mutum da laifi idan ya kuskure bugun farko za a faɗakar da shi a nuna shi in ya ƙara yin na biyu a ƙara mishi nasiha da faɗakarwa idan ya na uku sai a ɗauki mataki a kansa shi ma matakin ba mai tsanani mai kaushi irin yadda ake nufi ba wannan na daga cikin kurakuran da waɗansu daga cikin iyaye ke yi waɗansu iyayen suna da kasuwa bushewan zuciya duk abin da ke raunana zuciyar ɗan adam ya zama mai tausayi da rahama su ba su da shi to to wannan yana gurɓata tarbiyyar yayaye zai mai da yayayen kan gararru su saba da dukan su saba da zagin su saba da walakantarwan to gobe ko an tsoratar da su Allah da irin wannan usulubin ba zai amfani ba abu na takwas shiddatu takatiri alaihim akwai waɗansu iyaye kishin wancan da muka wuto na shida kenan su kuma suna da matsanancin rowa ga 'ya'ya rowa shi wancan kaga mun wuto cewa waɗansu iyayen sukan saki hannunsu da yawa to kishiyan wannan shine masu yawan rowa ga 'ya'ya fa ba'd al-aba'i yuqattiru ala auladi akthar min al-lazim mimma yaj'aluhum yash'uruna bin naqs wa yuhassuna bil haja wa rubama qadahum dhalika ila al-bahth 'an al-mal bi tariqatin aw bi ukhra إما بالسرقة أو بسؤال الناس أو بالاعتماء في حضان رفقة السوء وأهل الإجرام yace waɗansu daga cikin iyaye sai su ɗauki maƙeƙi da baƙar rowa a kan ‘ya'yansu sama da yadda ya dace a ce ana takura ‘ya'ya sai wannan kuma ya haifar ma ‘ya'yan da jin cewa su kaskantattu ne su walakantattu ne irin wannan ko a makaranta ne sai ya kasance wannan ya zo da biskit wannan ya zo da juice wannan ya zo da dankali na turawa da kwai duk an soya musu an zo da shi to kai na ka dan ko ko ko da dan ko sai baka samun masa ba kai ko da baka da kosan ko kan ka dan sa mishi a gora shi ma akalla da in an fito break ya dan samu abin da zai sha idan baka yi masa haka ba to yanzu zai koma bawan waɗancan 'yan ƙananan yaran ne saboda yaro zai ga kwai yana jin ci da haka dole zai je kwadayi ka koya masa kwadayi kuma ka koya masa ya kaskantar da kanshi da sa'ansa sai je yana roƙon shi sai ce to je ka yar min da wannan sai je ya yare dawo je ka zubar min da wannan sai je ya zubar mishi ya dawo so da haka yanzu ka koya ma yaron ka ya zama kaskantacce walakantacce yaron sai ya rika jin ni yaron wane ne tun yana dan kankani to ko a makaranta ko a gida a anguwa kawai sai ka ga wani yaro bai ganin nama sai dai a makwabta da aka ka koya mishi ya rika zuwa makwabta yana kwaɗayi kuma ka koya mishi ya zama kaskantacce ga wancan yaron da ake cin nama a gidansu da haka idan dai kana da hali da halal to ka ɗan rika samo musu nama suna ci in kana da hali da halal ka rika samo musu ɗan biskit ɗin da ake ci a gari yara suke zuwa da shi makaranta su rika zuwa da shi makaranta kai bakin kokarin ka fatta Allah mastafatu ba tare da ka zurfafa ba ba tare da ka wuce wuri ba wannan ya sanya idan 'ya'ya ba samu wannan ba sai su koma neman kuɗi ko dai ta hanyar sata ko ta hanyar roƙo ko ta hanyar su je su tare wurin miyagun abokai saboda mene su rika samun ɗan amfani da ɗan irin romo na rayuwar duniya wannan na daga cikin manya-manyan kurakurai da haka so yara sai sa sai su kaɗan saki kaɗan kaɗan ja kaɗan kaɗan saki ka ja ba komi suka nima za a ba su ba ba kuma komi ne ya kamata a yi musu za a hana su ba haka ka'ida ce abu na tara hirmanu min al-aqaf wa shafaqat wal hanan waɗansu yaran sun rasa jawowa a jiki sun rasa nuna tausayi da ƙauna daga iyayensu mimma yaj'aluhum yabhathuna an zalika kharij al-manzil la'allahum yajiduna man yush'ir man yush'iruhum bidhalika kun ga waɗannan abubuwan su ne jin daɗin rayuwar duniya wanda zai jawo ka a jiki ya ƙaunace ka ya nuna maka tausayi to iyayen sun ƙi yin wannan shi kuma ɗabi'an ɗan adam yana neman waye zai kaunace shi wane ne nan cikin manin bai fatan ya zauna da masoyin shi kowa yana fatan ya zauna da masoyi ko a babin aure ne ko a babin amintaka ne ko a babin makwabtaka ne kowa yana fatan ya zama makwabcin shi ko makusancin shi masoyin shi to 'ya'ya sun rasa wannan daga iyaye ina za su je su nemo soyayya duniya za ta ba su da haka idan dan wiwi ya nuna mishi kauna zai koma zuwa ga dan wiwi idan dan luwadi ya nuna mishi kauna zai koma gurin yan luwadi ga nan matsalolin da muke fama da shi kenan a cikin al'umma waɗansu daga cikin iyayen ba su nuna ma 'ya'yansu kauna da tausayi da kuma jawowa a jika ba jawowa a jika irin yadda muka yi bayani ka rika sanya su cikin aikace aikacen ka na yau da kullum ka riƙa jawo su kuna shawara wani wuri tafiya ya kama ka ka tafi da su kama yi baki ne ƴaƴan su zo su zauna a wurin ba aibi bane in dai ba shari za ka tattauna ba din dai za ku tattauna maslahan al'umma maslahan yadda za a kawo da'awa da gyaran al'umma din yaranka sun zo sun zauna a gurin me aibin sa akwai abubuwan da kila a iya boye musu kila waɗansu matsaloli ne da dameji ne na gidan aure ko mutuncin wani ko makamantan wani amma in ba haka nan ba babu dalilin boye ma yawo kuskure na goma alihtimamu bil mazahiri fa hasb mai da hankali kawai akan zahirin gangan jiki ba tare da kula da tarbiyya na addini da kyawun ɗabi'u ba fa kathirun min nas yuzhiru anna husna tarbiyati yaqtasir ala at-ta'am at-tayyib والشراب الهني والكسوة الفخمة والدراسة المتفوقة والظهور أمام الناس بالمظهر الحسن ولا يدخل عندهم تنشئة الولد على التدين الصادق والحسن الكريم waɗansu daga cikin iyaye suna fahimtar cewa ai tarbiyya kawai shine yaron ka ya rika cin mai kyau ya ci kwai ya ci nama ya ci kifi ya ci kaza ya ci kaza ya ci kaza ko kuma ya rika shin abubuwa masu daɗi in ka zo gidansu ka ga jus iri kaza ka ga iri kaza ka ga iri kaza ko kuma ya rika sanya kaya masu tsada alkiswatul fakhima kenan wato ainihin kayayyaki masu tsada waɗanda yake idan ya shigo cikin sa'o'in shi za a gane gidansu sun fi arziki baban shi ya fi baban wani samu har waɗansu iyayen zaga sukan takura kansu su rika ɗinka ma 'ya'ya kayayyaki masu tsada a daidai lokacin da yake school fees ya gagara a daidai lokacin da yake kuɗin makarantar islamiyya ya gagara amma sai su takura kansu su je su ɗinka ma yara kaya masu tsada a sai musu hula mai tsada takalmi mai tsada da makamancin irin waɗannan abubuwa ba aibi ba ne idan da hali amma kar ya zama shine gayanka idan yau ka sai musu tsada mai tsada gobe da jibi da gata ka sai musu mai sauƙin kuɗi in ka sai musu irin wanda ran suke so gobe ka sai musu irin wanda shari'a take so gata ka sai musu irin wanda malaman su suka ce a ɗinka musu sai kasance kana daidaitawa tsakankanin wannan kuskure na goma sha ɗaya almubalaga fi ihsani zanni bil auladi waɗansu daga cikin iyayen sun wuce wuri wurin kyakkyawan zatansu ga 'ya'yansu mutum yana ganin kaman aishi ya ƙure matuƙa wurin tarbiyyar 'ya'yansa sai ya rika ganin duk wani abin da aka ce 'ya'yan sun yi na kuskure kaman ba gaskiya bane shine ma yake cewa fa ba'd al-aba yubaligu fi ihsani zanni bi auladihi waɗansu daga cikin iyaye sukan wuce wuri wurin kyakkyawan zato ga 'ya'yansu fata jidhu la yasalu anhu saboda tsaban kyakkyawan zaton da yake dishi akan 'ya'yansa sai kasance ba zai tambayi ina suke ba ba zai tambayi me suke yi ba ba zai tambayi ina suka je ba ba zai tambayi wa'anne ne abokansu ba ba abin da ya dame shi me yasa haba wane wane ai na riga ne mishi tarbiyya mai kyau ya ƙure matuƙa wurin kyakkyawan zato ga ɗansa wala ta faƙadu a hawalahu ba zai riƙa bibiyan halinsu in suna waje ya suke yi da abokansu me suke yi musamman irin wannan zamani da waya ta shigo mafi sharrin al'amari shine wannan wayan da ta shigo a yau duk abin da baka sani ba 'ya'yanka sun san shi ta waya duk abin da idanka bai taɓa gani ba 'ya'yanka sun gani ta waya duk abin da baka taɓa ji ba da kunninka ‘ya'yanka sun ji shi abin da yake ko tsakankaninka da matanka a waɗaka ba ka faɗin shi to duk ‘ya'yanka sun ji shi ta waya to waɗansu iyayen suna nan suna gani ina haba mu yara ai mun musu kyakkyawan tarbiyya wallahi in kai wannan ka faɗa cikin mummunan kuskure shine ma laike cewa sai ka ga mutum ma la ya arifu shan an asabihim bai san su wane ne abokan ƴaƴansa ba wa zalika la farqi thiqatihi bihim saboda tsaban yaddan da yi da ƴaƴan shi ka gani wanda kuma a yau duk irin wannan yaddan kawai ka kauda shi a yau ka kauda duk irin wannan yaddan da kake bin wai kai ma ɗanka ka kauda shi kawai ka ɗauka duk abin da ake yi na ɓanna yaron ka ma zai iya yi sai dai ka roƙi Allah ya tsare shi sai dai ka roƙi Allah ya tsare ka gani fatarahu la yaqbalu adlan wala sarfan fi auladi sai kaga mutum bai karban babban laifi ko karamin laifi akan ƴaƴansa fa idza waqa auladuhu aw ahadun minhum fi baliyatin aw inhirafin an aljadati sawiyya idan yaro ya karkace ma hanya ko ya fada cikin wani mummunan kuskure thumma nubiha al-abu an zalika aka je aka samu baban aka ce to alhaji na ga yaron ka fa kaza alhaji na ga yaro ya kaza ko na ga yarinya ce kaza ko aka je aka ce hajiya yaron ki fa yana kaza da kaza da kaza baja a yudafi'u anhu sai kaga mutum ya fara kare yara ni wallahi waɗannan yara ni ba su taɓa yin mun kaza ba ba su taɓa yin kaza ba ni ba sa kaza ni ba sa kaza wa yaltamisu lahum al-ma'azir ya ta nemo musu uzuri ai kila wani ne ya dame shi kila an zage shi ne kila an mishi kaza ne kila an mishi kaza ne wa yatahimu man nabbahahu aw nasahu bitahwi wal aj'a wat ta'ajjul wat tadakhul fi ma la ya'ni sai kaga mutum yana zargin wanda ya zo mishi da wannan magana ka tsananta abubuwa ka sa ma 'ya'ya ido ka fai garaje ka fai shiga abin da ba ruwanka ni kar a sake shiga min cikin harkan 'ya'ya kai mai 'ya'ya Allah ka shiryatar da mu wannan mummunan kuskure ne sai 'ya'yan nan sun sa ka kuka kana zaman zaman ka abu na sha biyu almubalaghatu fi isa'ati dhanni bihim kishiyan wancan wuce wuri wurin munan zato ga yara akwai waɗanda yake kuma suna wuce wuri wurin muna na su ga ƴaƴansu wa hadha naqidu sabiqi fa hunaka man yusi'u dhanna bi awladihi wa yubaligu fi zalika mubalagatan tukhrijuhu an tawrihi akwai wanda yana wuce wuri har yana yin abin da ya fi karfin ikonsa fatajiduhu yattahimu niyyatihi sai kaga iyaye suna zargin ninyoyin ƴaƴa ninyan shi ma abin da ke cikin zuciya sai kaga iyaye suna zargi kila kun fahimci abin da nake nufi sai yaro ya abu da gani ba dan Allah kai ba waye ya gaya maka ba dan Allah yayi ba wai wannan saboda tsabon kurewa matuƙa ne wurin zargi yaro sai ya zo ya faɗi magana yana magana ka ce ƙarya yi ƙarya kake yi makaryaci duk yaron da uwarsa ko ubansa ya saba gaya mishi shi makaryaci ne to uwan ko uban su suka mai da yaron makaryaci domin wa'annan kalmomin sai sun mai da yaron makaryaci yaro yana magana rufa mutane baki makarici ana ganin an yi wani laifi a gida an ɗauki wani abu a ce halakai ne da gani kai ka ɗauka ana ganin an zubar da ruwa ko an zubar da kunu a tsakar ɗaki a ce halakai ne irin wannan zargin a sama yaro ƙahon zuƙa komi ya yi kawai bai daidai ba in yi wanka da wuri a ce ya yi wanka da wuri in ya ƙi wanka da wuri a ce ya ƙi wanka da wuri in ya dariya a ce ka fiye fara in ya sha mar a ce ba za ka rika cikin fuska ba ba abin da yaron zai yi ne a goyi bayan shi irin wannan mummunan kuskure ne kada ran kada han ji hausawa sai yake cewa wala yafiqu bihim abadan sai ga an kiyarda da yaro wa yush'iruhum bi annahu khalfahum fi kulli saghiratin wa kabira duna an yataghaba an shay'in min hafwati muzallatihim sai iyaye sun kanuna maɗa ai duk inda ka je ina nan ina biye da kai ai ina nan na sa arka bibiyan mun kai duk abin da kai ana zuwa a gaya mu menene azabtar da kanka haka ka nuna ma yaro kana nan to kenan ya daina jin kunyan ka ya daina jin kunyan Allah ai idan ana laifi ma ana jin kunyan ayi a gaban ka to ka gode ma Allah ya nuna wannan laifin da ake yi bai zama abin nan bai zama rana ala ƙulubihin ba kun gane bai dusar da zukatan yara ba idan ana laifi sai aka ganka aka bari kai ma sai ka kauda kai kai kamar baka gani ba amma duk laifi in aka ganka aka bari sai ka ce na gan ku to gobe sai su ce ah to ko ma mun bari zai ce ya gan mu gara kawai mu ci gaba da laifin mu kuma me zaka iya in ka gani iyaka dai ka ce kai duka kai duka ɗaya kai duka biyu kai duka uku dole kuma ka hakura a lokacin nan ne kuma sai a je gurin malami ala gafarta malam da Allah a sa ma addu'a bayan ka riga ka bar shiri tun rani wannan kuskure kuskure na goma sha uku a tafriqu bainahum bambantawa tsakankanin ƴaƴa da rashin yin adalci wannan na daga cikin manya-manyan kurakuran da iyaye ke yi wa hadha mazharun min mazahiri at-taqsir fi tarbiyatil awladi wannan hoto ne daga cikin hotuna munana na kwarakwarai a cikin tarbiyyar yara فتجد من الناس من يفرق بين أولاده ولا يعدل بينهم بالسوية سواء كان ذلك ماديا أو معنويا sai kaga waɗansu daga cikin iyaye ba sa adalci tsakankanin 'ya'yansu suna bambantawa 'ya'yan ɗakin wance 'yan gata ne ƴaƴan ɗakin wance ko ba su da gata wani ɗan gata ne wani ko ba ɗan gata ba ne wannan ko a babin abubuwa na duniya na dukiya sosai ko kuma abin da ke da alaƙa da rai akwai 'ya'yan da yake ba sa ganin tausayi da ƙauna daga iyaye amma waɗansu kuma 'ya'yan suna gani wani lokaci yana da alaƙa da uwansu idan uwan ta zama tana kangare ma miji wani lokaci sai wannan ya tasiri sai miji kuma ya rika tsananta ma 'ya'yanta yana nisanta 'ya'yanta wannan ba gaskiya bane ba daidai bane mu'amalanka da uwan daban mu'amalanka da 'ya'yan daban laifin wani baya shafan wani ko a wurin Allah to kai ma ya wajaba kada laifin uwa ya shafi 'ya'yan ke ma uwa ya wajaba kada laifin laifin miji ya shafi 'ya'yan akwai uwan da yake idan tana so ta bakanta ma miji rai sai ta zazzage 'ya'ya a gabansa din ta san baya so saboda wannan ba daidai bane ko uba ya cutar da 'ya'yan saboda uwan ta ji haushi wannan duka ba daidai bane to musamman a babin kyaututtuka da ƙauna na rai da jawowa a jiki wannan na daga cikin miyagun kurakuran da iyaye suke yi فهناك من يفرق بين أولاده في العطايا والهدايا والهبات yana nuna bambanci a cikin kyaututtuka wa hunaka man yufarriqu bainahum bil mulaqafa wal mizah har raha da wasa da yake ma yaya sai mu wancan baya yin mu wannan wa ghairi zalika ko da abin da ya kama da haka mimma yughiru sudura ba'dhim ala ba'd wanda hakan kuma sai ya jawo ya rika fusata zukatan ƴaƴan ya so ya so wa ya tasabbabu fi shuyu'il baghadha bainahum sai kiyayya shiga tsakankanin su wa ya ba'athu ala nufurihim wa tanafurihim sai wanne ya jawo ƴaƴan wannan kanshi ya can wannan kanshi ya can saboda uban ko uwan sun riga sun bambanta in wane ya laifi kaɗan a jirge shi wani ko in ya laifi ko kallon shi ma ba za a yi ba sai yaron ya fata na awo wato ni ba a kauna na kenan in ne laifi sai an fallasa ni a bainin jama'a sai an tona min asiri amma wani ko in ne sai ka ji shuru to sai wannan ɗan sai ya fara jin haushin ɗan uwarsa kuma uwar ce ta sababa wannan ko uban malai cewa min mabahir tafriq bain al-awladi ma tajiduhu inda ba'd al-aba haythu yu'ti ahadu ahad abna'ihi al-kibar mabalaghan min al-mal wa yashtari lahu sayyara wa yuzawwiju wa yashtari lahu qit'ata qit'ata ardin wa rubama banaha lahu fa idha qila lahu ma nasibu as-sighar wal banat qala as-sighar nu'tihim idha kabiru wal banatu yatazawwajna wa yakfihinna al-azwaj al-mu'na ya ce cikin hotunan irin wannan sai kaga wani uba sai ya samu wani kuɗi mai kauri sai ya ba babban ɗansa sai ya ba shi in ya taso yana son aure ya yi mishi ya sai mishi mota ya sai mishi fili wani lokaci ma ya gina mishi in aka ce alhaji irin wannan gata da kai ma babban ɗan to wancan ɗan shekara biyu ɗin fa shi kuma ya za ka yi da shi wancan yarinyan faga ta can shekara bakwai sai ce ai wancan ya mace za ta yi aure wannan mijinta ya kula da wannan harka shi kuma wannan yaron shi ma idan ya girma a yi mishi sai ma ya ce to wala shakka anna fi wala shakka fi anna hadha kalamun batil wannan maganan banza ce yunafil adl bainal aulad wannan ba adalci bane فمن الذي يضمن لهذا الرجل أن يعيش حتى يكبر أبناؤه الصغار wane ne ya lamunce maka kai uban cewa za ka ci gaba da rayuwa har 'ya'yan naka ƙananan su taso su girma wa man allazi yadmun lahu annahum sayishuna hatta yakbaru waye ya lamunce maka cewa 'ya'yan ma za su rayu har sai sun girma wa man allazi yadmun lahu annahu sayastamiru ala ghinahu yasari hatta yakbaru waye ya gaya maka cewa kuma yalwa da arzikinka zai tabbata har ya zuwa lokacin da 'ya'yan za su za su girma ثم إن البنات لهن حق ولو تزوجنا kai ƴaƴanka fa mata suna nan da haƙƙi a wuyanka ko sun yi aure kuna fahimta ko sun yi aure suna nan da haƙƙi a wuyanka abinda kai ma ƴan uwansu maza su ma sai kai musu fallazi yaliqu bil walid idza afa ahada ahadan min auladi shay'an an yu'ti al akharina mithlahu abinda ya wajaba shine in ka ba wani daga cikin ƴaƴanka wani abu to wajibi ka ba sauran ƴaƴan aw an yaddakhirahu lahum ko kuma kai musu storing din shi ka je kai musu saving a banki ko a makamancin wannan wa imma an yakuna dainan alaihi ko kuma ka ce to abinda na baka kai bashi ne kun fahimta lokacin da babban yayansa zai aure sai ka kashe mishi naira miliyan ɗaya sai ka ce to na baka naira miliyan ɗaya bashi za ka biya ni kuɗi na ba kyauta na baka ba to kaga idan ba kyauta ka bashi ba kaga yana nan za a rubuta idan ka mutu wannan zai shiga cikin gado in babban ɗan ya ci miliyan ɗayan shi kenan ya gama cin gadon su kenan in kuma dubu ɗari bakwai ya ci to kaga zai dawo da dubu ɗari uku na ƙanin shi ne ko na ƙanuwarsa ne haka yake ko gida za ka bada ɗanka zai aure to idan ka gina mishi ɗaki sai ka ce to na baka aran ɗaki ƙaro ka bashi ba kyauta ba ne ya zauna iya abin da Allah ya sare masa idan Allah ya bashi hali ya gina nashi sai ya tashi ya bar makanin shi idan har mutuwa ta riske ka bai gina ba to ɗakin nan fa yana cikin gado ba lalle ne shi zai ci wannan ɗakin ba kira kanuwarsa ta wata ɗakin ita ce za ta ci wannan gadon to duka dai waɗannan abubuwa a cikin manya-manyan al'amuran da aka shirya yin kyautansu banda ƙananan abubuwa dan biskit akwai abubuwan da yake ciman yara ne wannan ba kyauta ake kiran shi ba kila an gane akwai dan wani kila wani ya baka dan irin wani madara nan da yara suke suke siya dan naira biyar biyar kaga ba za ka ce to sai an raba shi ma babban yayan dan shekara ashirin da biyar shi ma za a aje mishi guda biyu a sai a ba yara kawai su shanye wannan ba kyauta ce hadifa ba ba kyauta ce wacce wacce take sai an daura niyya a kanta ba ko kuma irin kudin makarantar da kake biyan ma yaro wannan wajibin kai wajibin lokaci ne daidai yake da abincin da kake ba su babba zai ci kwano ɗaya yaro zai ci ɗaya bisa uku na kwano duk wannan wajibin lokaci ne ba irin waɗannan abubuwan ba ba zai yiwu a ce idan ka ɗaura ka ɗinka ma wannan uniform to shi ma babban dan shi ma sai ka je ka so yadin wannan uniform din ka dinka mishi ai wannan wajibin yanayi ne ba irin wannan ake batu ba ka dauki yaro ka kai shi asibiti ka kashe mishi dubu talatin wajibin yanayin ne wannan ba kyauta ba ce hadifa ba kyauta ba ce wacce take an kulla niyan ayyuta wani abu ne mai bijirowa kuma wajibin lokacin kenan amma duk abin da yake jinjinin abu abu mai kima to idan ka ba ɗayan ka ba sauran yaya in ko ka san ba za ka iya ba to shi kenan ka fasa duka ka fasa duka ko kuma ka nemi yaddan waɗanda yake ba za a yi musu ba ga abu kaza na samu ya kuke gani sai su ce to a ba wani kun yadda shi kenan sun yadda shi kenan da haka dai wannan na daga cikin kurakuran da iyaye ke yi sai ta fifita manyan 'ya'yansu a kan ƙanana a gani ko kuma a rika kyaututtuka ana mancewa da 'ya mace kamar dai ita ba 'yar gida ba ta wannan kuskure mala yake cewa au an yaktuba ala hadha al-mu'ta annahu akhadha kaza wa kaza ko kuma ka rubuta a rubuce cewa to abubakar na yi mishi na ba shi na yi mishi kaza da kaza da kaza babban al'amari ne to sai kasance sauran yaran ma sun san haka da haka in mutuwa ta kama to kaga wannan ka san an san ka bashi a matsayin bashi ne ko kuma ka yi mishi wata hidima ce wacce take ba kyauta ba da haka za a fitar a cikin gadansa fa imma an yakuna dainan alaihi aw yuhsamu min haqqihi min al-mirath ba'da wafati al-walid wa hakaza sai kasance bashi ne a kansa ko kuma za a cire a cikin gadonsa idan mahaifin ya rasu to haka nan dai misalin yake kuskure na goma sha hudu tarkul mubadara fi tazwijil abna'i ma alhajat wal qudra kiri kiri iyaye su ki aurar da ɗa bayan lokacin auren ɗan yayi kuma suna da halin da za su aurar da ɗa wannan kuskure ne na? na sha hudu a tasakhuf ni na goma sha bakwai ne a gurina yawa yawa ahsan yawa kai naka irin nawa ne yawa wannan shine na goma sha hudu wannan da ke littafin hannunku shine na goma sha bakwai ne a wurina amma dai kun ga wannan dan tarkul mubadara ku duba tarkul mubadara fi tazwijil abna'i ma alhajatul qudra to kafin ku gani bari mu je kwaji da kunni yace waɗansu daga cikin fa ba'dul aba la yubadir bi tazwij abna'ihi ma hajatin lil zawaj ga yara sun taso yanzu sun fara zama manya suna da bukatuwan aure amma sai iyaye su shafa ma idan su toka su ki aurar da 'ya'ya bayan kuma suna da hali wa kudrati ala tazwijihim akwai halin aurar da su din sai ki aurar da su wa hadha min al khata'i bi makani wannan mummunan kuskure fa hadha sababun li janahi al awlad wa hirafihim wa ta'arrudihim li fitnati wal mughriyat wannan yana jefa yaran cikin karkacewa da lalacewa yana jefewa yana jefa su cikin fitintunu da kuma abubuwa masu rudarwa masu rikitarwa abubuwa masu jan hankalin dan adam yana jefa su cikin bala'i da yawa idan yaro ga ya buƙaci aure an ƙi masa sai ga to bari ya nemi matan banza a gari ba da shikenan ba tunda an ƙi da halal to bari ya nema da haram to wannan kuskure ne da haka idan yaro ya taso in dai akwai halin da za a yi masa aure to a tabbatar an yi masa aure kila an fahimta kada ka ce wai kai yaron ka sai ya gama PhD ko sai ya gama masters duk wannan ba tilas ba ne in dai ya buƙaci aure to a aurar da shi to a wannan zamanin wani matashi ne zai buƙatan aure a nuna mun shi in gan shi a nan gurin akwai wani matashin da zai bugi kirji ce bai san aure ko kai sai dai kai maka aure ba za ka zauna ba ka gani duk matasa suna son aure to kuskure na gaba shine ta akhiru tazwijil banati wal mutajara bihinna na san ina karanta wannan naga wayansu daga cikin yan mata suna babballa mun harara na ki kawo da mata to ga na matan nan ga na matan nan mummunan kuskure ne yarinya ta isa aure tana son auren kuma a kyaura da ita a koma ana kasuwanci da ita malai ce wa haza min al-akhta'i shani'a fa ba'd al-aba yu'akhiru zawaj banatihi khususan idza kanat idza kanat al-bint mudarrisa aw muwadhifa ينال من ورائها غرضا من الدنيا فيخشى إن تزوجت أن ينقطع عنه ذلك وبعضهم يتاجر بها وينتظر من يتزوج بها بأغلى الأثمان فهذا العمل خيانة على البنات هو جناية جناية على البنات فلربما أيسر خاطبون منهن ورغبوا عنهن فيبوء والدهن بإثمهن cikin manya-manyan ƙuraishi ne mace ta isa aure a ki aurar da ita wannan mummunan kuskure ne su ‘yan uwanmu mata idan yarinya tana son aure bai ɓoyuwa saɓanin namiji namiji kan dan iya ɓoye son aure amma mace ba ta iya ɓoyewa in dai ke uwa farkakkiya ce rayayya to za ki gane alamun yanki yanzu fa tana son aure akwai alamu da dama idan kika ga da yanki tana kunya kun san idan yarinya ta taso sai ta fara zama budurwa za ku ga sai ce ta ɓoye ɓoyen jikinta ba ta son gangan jikinta ya bayyana kun gane abin da nake nufi musamman koyon uwa mata to idan kika ga yarinyar ki yanzu ta daina damuwa da wannan sai ta cire breziyanta ta aje kusa da naki to matsala ta faru yarinya tana nuna miki ta isa aure idan kin ga ba ta ɓoye miki yanzu tana cikin jinin al'ada to ta nuna miki ta isa wuri idan kin ga ba ta kunyan yin waya a gabanki ko da ko daga ba za ta tashi in an kira ta a waya assalamu alaikum ibrahim sai da ta tabbatar da kin ji sannan sai ta tashi ko kuma kika ga ana yawan kiranta a gabanki ta fita ta je ta waya ta dawo gobe ma a kira ta ta fita ta je ta waya ta dawo kuma idan ta kiri kiri to tana nuna miki ta isa aure ne in kin ga kina bodo da ita ta wanke wanke wanda da ba ta yin haka a baya je ki mun wanke wanke mana to ko ta share to tana nuna miki ta fusata ne aure take so aure take so ila kun fahimta idan kin ga yawan kwalliyanta kwalliyanta na yawa kwalliya wanda yake da bata san kiman kanta ba amma kika ga yanzu kullum in za a fita sai an goggoge kafa sai an ɗauko hoda an sa an duba madubi ce minti ashirin akan madubi tana nuna miki yanzu aure take so idan kin ga tana allah allah ai biki tana Allah Allah ta ji an ce za a yi biki a kawo anko tana nuna miki aure take so akwai alamomi bila adadin waɗanda yake yarinya idan ta nuna su ta nuna aure take so to kada ki sakaci kada ki ce ayyan sai ta gama BSc ɗinta in kika ganganci sai ta zo miki da BSc guda biyu da BSc na kwali da kuma BSc a gangan jikinta Allah ya tsare so da ka kuskure ne mummuna a jinkirta mai yarinya kuma bincike na ya nuna cewa kwakwalen masu aure ya fi kama karatu sama da kwakwalen gwagwale masu aure saboda akwai wata natsuwa wanda yake in ba a cikin auren da ba ba a samun ta to bincike na nuna kwakwalen su ya fi tasiri ga prof nan na san suna karantar da likitoci suna karantar da masu auren da marasa auren kila da za mu ce ta aliki na tabbatar da kila zai tabbata mana da wannan don haka kar ki bari ki ɗauki ƴarki ki kai magayu ki ɗauki ƴarki kawai ki kai magayu ki sallama ma duniya ko ka ɗauki ƴarka ka kai magayu gayu sun sami sun samu mafakan siyasa wannan kuskure ne to sai malam ya kawo wani abu wanda yake a nan mu yana da karanci kwarai da gaske amma kasashen larabawa gaskiya suna yi kasuwanci da ya mace musamman yakka ta je ta dan yi karatu sai ta samu karantarwa ko tana aikin gwamnati tana samun albashi to su can zaka ga ƴaƴan nagartattu ne suna tallafa ma iyayen sai ƴa ta ɗauki albashinta misali ɗauka a ce a ƙasan saudiya ne a ce an ba ta albashin riyal dubu goma sha biyar kaman miliyan ɗaya da rabi misali to riyal dubu goma nawa kenan riyal dubu goma riyal dubu ɗaya dai naira dubu goma to riyal dubu goma fa naira dubu ɗari kenan riyal dubu ɗaya shine naira dubu goma to dubu ɗari da hamsin misali to yarinyar da yake mai nagarta ce sai ta ɗauko riyal dubu ɗaya nan sai ta ba babanta ita sai ta rike riyal ɗari biyar ɗin ɗan kuɗin motanta da ɗan abubuwa dai na buƙatuwan mata na yau da kullum to a can sai ka ga idan an zo neman ya idan uban ya kirfa cewa yanzu yarinyar nan fa in ce aure riyal dubun nan fa shikenan kan fa an sallame ni daga aiki ne sai ga kai gara dai in haƙura kafe auren nan ila an fahimta akwai mutumin da yake aka ba mu labarin shi wanda suka zauna da shi ne suka ba mu labarin shi cewa idan aka zo neman yarsa na zo neman auren ya cewa ai ba ta da kyakkyawan ɗabi'a subhanallah ai kakkama ce zaka neme ta kuma wallahi yarinyar kirki ne mummuna ce mu'minatin qanitatin ne amma yana kirfa yanzu idan yarinyar nan ce aure to riyal dubun da take bani idan zan ka samu zaka sai mai da ita kawai shago yana kasuwanci da ita amma mu anan da wahala wannan kamun ba a samu irin wannan anan akwai karancin irin wannan gaskiya to wannan duk yana daga cikin kurakurai to kuskure na gaba shine aurar da yara tazwijil banati bi ghairi al-akifa aurar da yara mata ba ga kininsu ba a wurin malaman fikihu akwai kini malaman fikihu suna faɗin akifa idan an tashi aure a samu kini duk da kasancewan kini a malikiya wani abu ne wanda yake shari'a ba ta goyon bayan irin wannan kinin da malikiya suke ka a matsayin shine kini shine mai kuɗi a aure mai kuɗi talaka ya aure talaka in kuma aka yi ganganci ka je ka auro da 'yar talaka da 'yar mai kuɗi to 'yar mai kuɗi ka rika ba ta daɗi 'yar talaka kuma ka rika ba ta irin abin da kake ci a gidansu wannan gaskiya ne wannan ba daidai ba ne abin da ni nake fassara kini shine ka samu wanda tunaninku yake da kusanci level ɗin rayuwanku matsayin rayuwanku yake da kusanci ba daidai ba kusanci kawai kar ka samu matan da yake kai ka waye ka goge da ilimin zamani da ilimin addini ka yi gwagwarmayar rayuwa ka yi mu'amala da mutane daban-daban ita ko wannan daskararriya ce a wuri ɗaya yayin da ka zo kana ka zo da wata matsala kana son ka tattauna matsalan abubuwan da ke faruwa a duniya ita ko daskararriyan kwakwalwanta bata ma taɓa kawo wannan mababin ba irin wannan zai jawo kai ta jin haushinta ne ku ta sabani kila an fahimta ka zo ka ce wallahu musta'an matsaloli sun faru a falluja ka ce ne ka ce falluja ka ce ka ce wani zani ne ko ko wani ka ce a falluja dai falluja da ke cikin ƙasan iraki yawan nan wallahi ban iya san shi ba sai ka ji damuwa duk lokacin da ka zo da ajanda sai matarka ta nuna kwata-kwata ma ba ta da ba ta da wani rabo a cikin wannan sai ya cusa maka wata damuwa kila an fahimce da kyau ko kuma ya kasance kila kai likita ne kamar irin su prof gashi sai ka ce ma matanka je ki ɗauko min misali scanning mashin misali sai ta fita kofar gida ta ce ai ya ce mashin za a je a taro mishi a je a taro mishi mashin ya kake jin zai ji a cikin zuciyarsa kun gane abin da nake nufi to ka kiyasta wannan ko wani malami kila kai malami ne na addini kana cikin nazari ko ka ma yi nisa kila ka je wani guri wata matsala ta rikice maka kana son a duba maka littafi a ga takarijin wani hadisi ko makamantan wannan ka ce je ki duba fatul bari ki ga ne alhafiz ya ce top fatul bari to ita wannan fatul barin ya zama to wani bala'in bata ma san fatul bata ma taba jin sunan ba ka ce to je ki ɗakin ki duba littafi kaza kin ga me ka yanayi kaza kin ga an rubuta fa kin ga an rubuta ta to shine fatulu ai wannan da damuwa kila kun gane abin da nake nufi to kowane irin matsayi kake ciki ka nemi matar da yake akwai ɗan nau'in kusanci zai fi ba ku zaman lafiya zai fi ba ku zaman lafiya amma kawai a rika ɗauko shan bamban da yawa ko a nemi tsoho tukub a sami tsoho tukub a je a sami a sami wata garbashe shiyan budurwa tana gaban budurcinta a ce za a ba tsoho kaga ai bai yi ba tsofaffi ku gafarce ni kwana ce ana ku aure ba ne ko kuma ke tsohuwa ki ce ke wallahi yaro kike nema eto ba laifi da ɗan sauƙi in kina da abin hannunki in kina da abin hannunki sai ki je ki nemo yaro sosai ga su abdul nan duk suna cikin abin nan in dai kun fahimci abin da nake nufi ake fa a nemi wanda ake da kusanci ko a rayuwa ko a tunani ya fi ba da zaman lafiya a gidan aure wanda ya bibiyi rayuwar ma'aurata da yawa zai gane abin da nake nufi ga alƙali can malam nuhu sun warware matsaloli bila adadin rashin akifa akan irin wannan babin ya haifar da matsaloli da yawa shi dai nan malin yana cewa fa kafirun min nas la yahrisu ala an tatazawwaja ibnatuhu bi rajulin zi dinin wa khuluqin bal tajiduhu yahrisu ala an tatazawwaja bi sahibi mansabin mansabin ba za su mai da hankali akan mai addini mai kyakkyawan ɗabi'a ba sai dai a nemi waye ke da wani matsayi au sahibi mali ko mai kuɗi au yi zawuja li qaribin minhu ko kuma ya aurar da ita ga wani makusancin shi da ghadan nazar an dinihi wa khuluqihi wa la shakka bi anna hadha khata'un wa tafriqun wa ida'atu lil amana mali ce wannan cin amana ne kuma mummunan kuskure kuskure na goma sha bakwai at-tasabbutu bil banati akwai na san tambayoyi da ƴan uwa suke so a dan tattauna insha Allah ta'ala a jinsa ta hudu za mu ba da wannan daman sai mu tattauna don irin wannan matsaloli na tarbiyya dama bai kamata a ce kawai daga janibi ɗaya yake fitowa ba idan an karanta kuma a tsaya sai a dan tattauna kowa ya dan kawo abin da yake fahimta wani ya ƙarin haske wani ya tambaya wani ya gyara haka sai a haɗa a gudu tare a tsira tare haka ka'idan ta take to idan mun je a jalsa ta biyu insha Allah ta'ala za mu wannan idan kuma kuna so sai mu tsaya a nan sai mu dan tattauna cikin abin da ya rage mana da 'yan mintocin mu ci gaban ko mu dan tsaya nan mu dan tattauna na 'yan mintocin da ya rage mana na'am me kuka ce a ci gaban to mala yake cewa at-tasaffuqu bil banat cikin manya-manyan kurakurai wanda yake kuma jahiliya ne ma wannan shine bakin ciki idan an ma mutum bishara da haifin ya mace wani shi na shi dai ta haifin ya maza ko menene fifikon ya maza akan ya matan uku in dai banda aikin shedan da ya maza da ya mata duka kyautan Allah ne duk wanda Allah ya baka roƙi Allah ya shirya maka ya sanya musu albarka so da yawa ma ‘ya'ya mata sun fi sausin iyayensu so da yawa malai cewa qabla hadha an yakuna khalalan fi tarbi wa hadha qabla an yakuna khalalan fi tarbiya wa huwa khalalan fi aqida kai wannan ba ma kuskure ne kawai a cikin tarbiya ba kuskure ne a cikin aqida mutum yana da gurbataccen aqida ne idan yana ganin cewa shi ‘ya'ya maza yake so baya son ‘ya'ya mata aqidan shi ma da matsala fa ba'dun nas idza razaqahu Allahu bintan tasakhata biha idan Allah azurta shi da ya mace sai ga yana bakin ciki wa baqa zar'an bi maqdimiha sai zuciyar shi ke kunci saboda yanzu ya samu ya mace wala shakka anna hadha as-sani' min amali jahiliya wa akhlaqi ahliha wannan na daga cikin miyagun ɗabi'un mutanen jahiliya alladhina dhammahum Allahu azza wa jalla fi qawlihi wadannan wanda Allah ya zarge su a cikin alqur'ani mai girma inda Allah ke cewa wa idza bushira ahadun bil unsa in akai ma ɗaya daga cikin su bushara da ya mace walla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib sai kaga ya fitutu da fuska yana cikin bakin ciki da tashin hankali ya tawara min alqawm yana buya ga mutane min so ima bushira bihi saboda yana ganin mummunan abu aka yi masa bushara da shi sai ya rika tunanin ayyum sifu ala hunin haka yanzu zai karɓi haihuwar ya mace nan cikin kaskanci da walakanci am ya dusuhu fi turab ko kuma dai kawai je kashe ce turba ita karkashin ƙasa Allah ce ala sa ma ya hukumu wannan mummunan hukunci ne suke yi mala ya ce wa ma ashbaha al-laila bil bariha jiya yau فلو زرت أحد أحد مستشفيات الولادة في بلاد المسلمين وقلبت طرفك في وجوه الذين ولدت لهم بنات وراقبت كلامهم وصبرت أهوالهم عند إخبار بذلك لوجدت توافقا عجيبا وتطابقا غريبا بين حال كثير من هؤلاء وحال الجاهلي الجاهليين الذين قص الله علينا أمرهم yace idan da ka je asibitocin haihuwa ka bibiyi ka bude idan ka sosai ka ga irin waɗanda akan zo ana musu bishara cewa an haifa musu 'ya'ya mata ka sa musu ido ka bi irin yanayinsu ka gaya za su yi to za ka ga abin ban mamaki yadda suke kamanceceniya da kafirai mutanen zamanin jahiliya da Allah subhanahu wata'ala ya bamu bayani a kansu وفي بعض المستشفيات قد يكتشفون ما برحم المرأة قبل الولادة akwai ma lokacin da za a je a iskanin a gano cewa mace ce take cikin cikin wannan matan fa idza kana fi rahimi zakaran basharu in aka iskanin aka gano namiji ne a ciki sai a yi ta bushara idan idan likita ya fito sai ta maka bushara to albishirinka masha Allah namiji ne ai za a samu kaza kaza kaza wa in kanat unsa aqsaru bal rubbama azaw iyazan billahi in ko mace ce fa sai a zo ana maka ta'aziya likita ya kira ka sai ya kira ka office ya dan baka ruwa ya baka abin nan to ka san shi al'amarin kaddara haka yi kamar dai a ce mahaifiyarka ce ka rasu kaddara in Allah ya kawo kaddaran shi hakanan za a karba cikin hakuri ai kaza ai kaza ai kaza sai ya gama sai ya maka bayanin cewa to matan ka dai gaskiya mace za ta haifa ka ji wannan jahiliya da kafirci karara a ƙarshe sai malam ya ce wannan bakin ciki da haihun ƴaƴa mata yana da haɗuɗɗura da yawa daga ciki abu na farko dai annahu i'tiradun ala qadarillahi azza wa jalla cin gyaran kaddaran Allah ne ka ko ga duk wanda a ce yanzu matsayin shi ya kai ga cin gyaran Allah to kaga wannan sharrin shi ba kadan bane na biyu anna fihi raddun li hibatillahi badalan min shukriha wa kafa bi zalika ta'arrudan li maqatillahi kyautan Allah ne mutum yake maidawa Allah ya maka kyauta maimakon ka karba hannu biyu ka gode sai mutum ya maida ma Allah da abin shi ce ga yan kayan kayan bansu wannan kadai ya isa ya jefa al'umma cikin fushin Allah abu na uku kamanceceniya ne da ɗabi'an mutanen jahiliya abu na hudu dalili ne akan cewa mutum wawa ne mutum jahili ne mutum yana da wani naƙasa da tasgaro a cikin tunaninsa a baka mace sai ka ce wai kai baka so ko uwarwa ka aura uku ba macen ka je ka aura ba haka na ka da ita kana sanya ta a gaban mota ita ce take maka girki idan baka nan ita ce take zuwa ta gyara maka shimfiɗanka ta ɗebe maka kewa akan shimfiɗanka amma da rashin mutunci da rashin kunya da rashin hankali wai yanzu an haifi mace kai kuma baka son wani shi ma ya mori macen kamar yadda kai ma ka mora akwai adalci a nan abu na gaba shine ɗora ma mace abin da ya fi ƙarfin ta ne wani tun macen tana da ciki zai ce to a hiyar ɗinki in kika kuskure kika haifo mace to a bakin aurenki to macen ita ne take haifo mace da kanta ita ma ba saƙo kawai aka bata ba kuma kai ka bata saƙon ka gani abu na ƙarshe an nufi ihanatu lil mar'a wa hutan min qadariha wannan tozarta matsayin mace ne da kuma wulakantar da ita to ala ayi hal waɗannan dai kaɗan daga cikin matsalolin da ke faruwa kenan a yayin da aka yi wa mutum bushara da mace ya ji bai kaunin haka ko kuma zuciyar shi ta rika karanta masa cewa shi bai san ƴaƴa mata sai dai ƴaƴa maza ka roki Allah ya baka masu alkhairi masu albarka to ina ga saboda yanayin lokaci a nan za mu tsaya insha Allah ta'ala sai a zama ta gaba za mu dora daga inda muka tsaya abinda muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada abinda muka kuskure Allah ka gafarta wa sallallahu mubaraka ala nabiyil karim wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Assalamu alaikum